الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatunmu na littafin risala ta abu muhammad abdullahi bin abi zaidan alƙirawa ne allah ya mishi rahama saka mishi da gidan aljanna ka ba mu iko da ci gaba da amfani da abubuwan da sun kabar muna muna cikin kitabul buyu iwa ma shakalal buyu ko? yau za mu tashi abin da ya shafi bayani game da sabtu haka ake kira ne ko sabtu sabtu yana da wani suna banda sabtu ya saƙo saƙo daban sabtu daban saƙo in baka saƙo haka yi wani shine saƙo ko in ci da Allah ka an so min saƙo gawa ne amma shi sabtu nau'i ne na ciniki yanzu in na ce da Allah in haka yi wancan ciniki ne ko in ka zuta yin da wani ka amso min abu kaza ciniki ne to amma shi ka saƙo shi a saƙo a baka saƙo ko ka kai ko ka karɓo amma ba ciniki ba amma shi sabtu nau'i ne na ciniki yace wala ba asabi salami babu laifi da yin sabtu ko a ce salamu a sa memon ko a ce salafun a sa fa'on duk guda ne ana kiransa salam ana kiransa salaf kahin babin ya kare za ku ji inda ya ambaci salafun shi ma duk sabtu ne ya ce wala ba asa bisalami babu laifi da yin sabtu fil uru daga kayayyaki haja ta sayarwa sai ka yi sabtu abinda a sabtu in ka zo gari kaza ko in ka zo kasuwa yanzu ba kasuwa za kana ba don Allah ka sawo min abu kaza shi a sabtu kaga ciniki ne ba ka amso mini ba ka sawo mini abu kaza hmm? to sabtu ana yi ne nau'i biyu ko ka ba da kuɗi nan take mun yo baya baya halatta a sai da abin da baya kusa eh to mi bambancin sabtu da sai da abin da baya kusa wanga ni zan sai dan ma ina da haja yabo sai mu yi ciniki an ka ce a in bari sai na ɗauko na kawo ga kaya ga mai kaya mu kulle ciniki ka bani kuɗi in baka hajat amma bai halitta tana yabo in sai suwa sai dai in abin da an ka amince mu canzawa ta ne kamar gida ko gona ko icce ba mun yoshi ba baya to amma sabtu za a kulla cinikin sabtu kuma a biya kuɗi shari'a ta yadda ya ce bala ba a sa to me bambancin su da wancan bambancin su wancan nizan sai suwa sabtu ko wanda nibba ba shi zai sai suwa ba sabtu ɗaya nibba shi ya sawo mini shi a bambancinsu muna tare shi a sabtu do Allah in ka zo mala aliyu ka so za kana ko do Allah ga sabtu na ka so mai aqidatul wasiqiyya kaga ba shi an mai sai suwa ba don haka ba ciniki mu hakulla da ni da shi ba sabtu ne mai shi zai kulla ciniki da mai aqidatul wasiqiyya amma shi kuwan ganni an mai sai suwa shi an mai sai to mai kulla ciniki ya halatta a kulla ciniki amma bai halatta ya biya sai na kawo abin yan abin baya kusa bai halatta a biya kuɗi sai dai in abin da an tabbatar da bai jirkitawa ne kamar gida ko gona ko icci na fatar kun fahimta cikin hadisi sahihi muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man man yuslifi shay'in garwayat bukhari man yuslifi shay'in falislif fi kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin wa ajalin ma'alumin ga riwayar muslimu man yuslif fi tamrin falislif fi kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin wa ajalin ma'alumin duk wanda zai yi sabtu ga komi ga riwayar ga komi za a yin sabtu Buhari ya kawo cewa wanda zai sabtu ga dabino abinci kenan to shi ya sabtu fi kailin ma'alumin gan mudu sananne a san mudu nawa za a sawa in wanda aka auna ne da mudu in wanda ake auna ne a ga nauyi ne laba nawa waznin ma'alumin wa ajalin ma'alun sannan a sa ajali yau za a kawo sabtun ba haka ɗaya na baka sabtu sai ka kawo ba a'a a sa ajali yana cikin sharuɗin sabtu yanzu misali in Legas zaina ya san ko in ya zo Legas ko kwana nawa ya kai kafin ya dawo to sai a sa to tsololuwa dai sati guda to ana iya ƙara kwana guda ko kwana biyu saboda an fosin to ka gani kenan yanzu na baka sabta in ka zo Legas ka sawo min rikoda ko ka sawo mana kyamara ta ɗaukar wa'azi yau za a kawo wa kwana tara amma a sa ajali kada a yi shi ɗaya buɗe ga sabtu na ka ka so min haka a sa ajali fi ajalin ma'alumin ajali sananne to ya ce amma inda ya halatta a yi sabtu kamar yadda za mu ji nan in ya zan an san siffa abin ko an san abin ga nau'in abin da sauransu kamar yanzu in bawa zan baka sabtu sai in ayyana ma irin bawan da nika in namiji ne in boya mace mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza ya halatta kaga sifa kenan in abinci ne da bino da Allah nika so nau'i kaza mudu kaza kaga an ayyana nau'i an ayyana mudu eh in tufafi ne do Allah shadda nika so yar China ko shadda nika so yar kaza a dai ayyana ta wadda an santa ya halatta amma ba a yi sattu da Allah in ka zo ka samu shadda ka so mini baka ayyana dole sai an ayyana abin da za a sawo to yace wala ba asu bis salami babu laihi da yin sabtu fil urud ga kayayyaki haja duk abin da aka kaya urul jam'i na ardun kaya kayayyaki war raqiqi da bayi wal hayawani da dabbobi do Allah kasuwa za kana kaso dandan mahe to do Allah rago ni kaso rago yankan batta wanda ya kai shekara biyu mai kamar kaza mai kahoni mai kaza mai kaza mai kaza ya halatta sai ka ba shi kuɗi nawa aka samu iri ne to yan Allah so bai kasu dubu saba'in to ga dubu na saba'in don Allah in ka zo ka saho ya halatta ina fatar kun fahimta ya halatta ko ka biya kuɗi ko ko a yi sharaɗin in ya zo ya sawo ma in ya dawo ka biya duk ya halatta iyaka ka faɗa mai siffar ragon in ya zo ya sau ya dawo sai ka biya amma bai halatta ka ba da rabin kuɗi sai ya kawo maka ida biyan rabi bai halatta ba to yace wal hayawani da dabbobi wata ami da abinci wal idami da kayan miya abubuwan da ake miya da su sune idam to duk waɗannan ya halatta a yi su amma da sharaɗi da safatin ma'aluma da siffa sannan na a siffanta abin da za ka yin sattu dabino nau'i kaza nake so ko ko rago nau'i kaza in namiji in mace wa ajalin ma'alumin sannan a sa ajali yaushe za a kawo sabtun ba a yi sabtu ɗaya sai ran da ya kawo ba a a sa ajali yaushe za a kawo wa kada ajalin nan kuma ya wuce kwana goma sha biyar wa ajalin sai dai yan abin da bai iya jirkice yan abin da ke iya canzawa ne in abin da bai canzawa ne wannan babu lahi in ya wuce kwana goma sha biyar wa ajalin ma'alumin waɗannan su a sharuɗan sabta ko in ya za an san siffa abin da za a sauwa sannan an sa ajali wannan babu laifi wa yi ajilu shi mai bayar da sabta yana gaggabta ra'asal mali ba da asalin kuɗin abin da za a sawo ma yanzu kaga tun da bai ko kusa ba a ko sawo ba ga ƙa'ida ta shari'a in ciniki ne bai halatta a yi ciniki abin da baya nan ko to amma tun da sabtu ne shi yanzu ba ba ciniki sabtu ne za ka yi sabtu nau'i ne na ciniki amma ya saba ma ciniki wasu wurare shi ne ya ce sai ya gaggauta ra'asal mali ba da asalin dukiyar rago ni ka son a sawo mini na dubu saba'in babu laifi in baka dubu saba'in ka tai dindin ma haka sawo min ragon babu laifi au yu akhiruhu ko ko ya jinkirta bayar da kuɗin ila mithli yawmain zuwa ga kwatancin yini biyu au thalathatin ko yini uku wannan duk babu laifi ko ya ba da kuɗin nan take in ya ta ya sau ko ko in ya sau ya dawo zan biya ka in ka sau ka dawo to ba da ka kawo min zan biya ba kuma za a ɗauki kwana biyu ko kwana uku ko sati guda kafin in biya ka duk ya halatta ga sabtu muna tare wa in ka da bi sharɗin ko da ko sabtun ya zan da sharaɗi in an ka yi ciniki da sharaɗi ya halatta a biya kuɗi bai halatta a biya kuɗi sai sharaɗin ya gushe misali ga mota na sai da ma amma da sharaɗin na baka uhuda garanti na kwana uku ta kai testin kaga an yi ciniki da sharaɗi to bai halatta ka bani kuɗi sai kwanan nan uku sun cika na gari in kaga ta nema ka zo ka biya in ba ta ka mai dan mai abita to amma shi sabtu ko da an yi shi da sharaɗi ya halatta a biya kuɗi muna tare to ka ku tsoro mai ido ɗai in ba a gane ba wa ajalus salami ajali ba an ce daga cikin sharuɗan sabtu a sa mai ajali ba madallato ajalin sabtu a sa ma sabtu ajali a habbu ilaina ya fi soyuwa zuwa gare mu an yaku ne kasance 15 yawman zuwa kwana 15 yan an kai sabtu kada abin nan da za a yin sabtu lokacin kawo shi wuce kwana 15 shi ya soyuwa zuwa gare mu sai dai in ya za abin nan ba mai canzawa ba ne ko ko kasuwa ta tsaye take ba ta canzawa wannan in ya wuce kwana 15 babu illa ina fatar kun fahimta au ala an yi ƙubada ko ko akan cewa za a karɓi abin da an ka ba su a sabtu bi baladin akhar a wani gari na yi ma sabtu nan amma ina za mu haɗuwa talatin mahara za mu haɗuwa ina lalura zuwa talatin mahara kuma na san kai ma kana zuwa talatin mahara to can za ka kai min sabtun ba nan da nema sabtun duk ya halatta ina fatar kun fahimta wa in kanin masafatuhu ko da ko fagen tahiyar garin da za a karɓa sabtu ya kasance yau mai ni tafiyar yini biyu a talatatan ko yini uku duk dai babu illa amma in garin ya nisanta kwarai to wannan nan wasu malamai sun kace baya halatta wa man aslama wanda yayi sabtu ila talatata ayyamin zuwa kwana uku an kasa ajalin kwana uku kwa cikin kwana uku za a kawowa ya ƙabiduhu bi baladin zai karɓi abin da ya ba su sabtu a wani gari aslama fihi da ya yi sabtu ciki ne nan ne ma sabtu sakuto ko mun sa ajalin kwana uku kuma nan sakuto za a kawo mai abin to fa kada ajazu gairu wahid min al ulama ba malami guda ba ya halatta da shi ya ce babu komi wa karahu akharuna wasu kuma sun karhanta shi sun ce makaruhi ne wala ya juza an ya kuna ra'asul mali bai halatta asalin dukiya abin da za ka yin sabtu gare shi ba an ce ya halatta in ka yi sabtu ka ba da kuɗi nan take ba akan in ya sawo ma ya kawo ma to ba ya halatta asalin dukiyar ta kasance min jinsi daga jinsin ma uslima fi abin da an ka ba da sabtu gare shi rago ne ma sattu in ka ta yi dandan ma haka sawo min rago amma da mi zambiya da rago na zambiya ga rago na nan ne an ga baya halatta nan ba sabtu za a cewa ba malla aliyu da Allah ga ragona in ka tai dandama haka sai dan mini ka sai suwa in ka sai suwa sai ka so wani wani rago rago mai kama kaza amma ya zan ragon dubu saba'in yake ragon dubu saba'in nika son a sawo min wannan ragona shi ma yana dubu saba'in to gashi nan gashi nan ka tai ka sayo min rago kala kaza inda duk siffa nau'i guda ne to baya halatta amma ga rago na malla aliyu ka zo in ka sai suwa sai ka sayo mini shadda me sunan shaddan na excelsior aka ce mata ko me sunan shaddan nan babba to gizna gizna ba ta da kyau bowa to to bowa akwai wata excelsior kuma ba ku san da ita ba ko tun da ba ku kai sata ba excelsior ai mashahuriya ce gizna ita ababba duka amma ita ko zahi gare ta kaurinta ya yi yawa zahi gare ta yanzu yanzu mutane da yawa sun yi abuwadin ɗin gizna sai dai buwar da kun ce ita ba ta yi zahin gizna ba amma dai wadda adda daɗin sawa ba ta da zahi kuma ga ta da babba ce ita ce excelsior ku yi ƙoƙari ku sai ta kusa ku ja sai ku yi addu'a ku ce Allah shi kawo lokaci to ina yake to ina yake wala ya juzu baya halatta an ya kuna ra'asul mali asalin dukiyar ta kasance min jinsi daga jinsin ma uslima fi shine mun ka ya aiko daga jinsin abin da an ka ba da sabtu gare shi kada ya zan kuɗin da za ka biya ko abin da za ka biya nau'in abin da ka yi sabtu ne na baya halatta nan ba sabtu za a cewa ba sai dai a ce sayarwa wala yuslamu shay'un ba a yin sabtun komai fi jinsihi ga jinsinsa kaga wannan maimaitawa ne ga jumlar da ta gabata wala yajuzu an yakuna ra'sul mali asalin dukiyar da za ka yin sabtu da ita baya halatta ta kasance min jinsi daga jinsin ma uslima fihi abinda an kai sabtu gare sai ya zan repetition wala yuslamu shay'un ba a yin sabtun komai fi jinsihi ga jinsinsa ka ba da rago a sayar a sawo ma wani rago baya halatta nan ba sabtu za a cewa ba sai dai a sai suwa don Allah ga rago na ka sai suwa ka sayo min wani rago au fi ma ya karubu min ko ko abin da yayi kusa gare shi me a kusa ga rago akuya kaga ba ba rago bace amma dai nau'in ya ya ya kusa tun daga zakka do hade su akai ai ko madalla to illa an an yi qurdahu shay'an sai dai in ya ara mai wani abu ne fi mithlihi ga kwatancin sa sifatan ga sifawa miƙidaran da, da, da, da gwargwado sai dai in ya zan ya, ya, ya ara ya, ya ara ne misali ya mata ce ta haihu sai ya ari rago ga wani ɗan shekara biyu ya yi addu'a suna da sharaɗin Allah ya hore mai ya sai wani ya abin ga ko to yanzu kaga aro na ka yi to kana da rago amma bai kai wancan da ka amsa ba ƙarami ne to Allah ya kaddari ka dan samu gudunmuwa da matarka ta haihu to yanzu shi za ka cika in ka sai da ranka cika sai ka sai mai rago ne dan shekara biyu to sai da yan yan aro ka yi wannan babu laifi kaga sai ka bada wanga rago a sai su a sauwance ne yanga sai ka gama da cikin kuɗi a cika a sau mai don ka biya shi muna tare fi mislihi wanda yake ga kwatanci ne sifatan ga sifa miqdaran da gwargwado wannan babu laifi wannafku amfani ga abin da an kai sabtu lil mutasallifi ya tabbata ga wanda ya bada sabtu misali na baka sabtun ga dubu saba'in ka sawo min rago ɗan shekara biyu yankan batta mai kaza mai kaza mai kaza sai ka tai dandin mahiyau ka samu ragon da ya cika wannan siffar da ni siffanta ma amma dubu sittin da biyar ka same bai kai saba'in ba yanzu ba an samu kingin extra ba to dubun nan biyan nawa na nawa na ni za ka mai dan ma'aikaka ce to sun zanna ka kun fahimta shi ne amfani ya tabbata ga wanda ya ba da sabtu yan an samu wani amfani ga sabtu kamar kuɗin da ni baka misali da abin da ni siffanta maka sai ka samo shi ƙasa ga haka nan ko an kai ma rangwame to kakka ce ai kai an kawa rangwame kai na buzu ka soke aljihu a nawa ne sai da in ka kamin ni ce ka ɗauka wannan kan muna tare wala ya juzu dainun bidainin baya halatta sai da bashi da bashi bai ulkali bil kali kenan kamar yadda ya zo cikin hadisi na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ilkali bil kali annabi ya hana sai da bashi da bashi yaya ake sai da bashi da bashi kana kana biyar kana biya tai bashi suwa na wai ka ɗumi muna karatu ba a ɗumi ana karatu kada biya ta ba shi abu ya kayi kayi ya biya ya kasa biya sai wani cika sai don mai shi yana sai don mai bashin shi zai zo ya amsu ya ɓace mai yankan sai don mai to nawa ka sai dubu saba'in haka biya ta yi ya ce to ya ba da dubu sittin da biyar ka sai don mai to to a bari sai ka ya ta ya amso sannan ya biya ka bayan zai ɗauki dubu sittin da biya ba amma in ya sayi zai baka dubu sittin da biya akan ya ta cin ashe ya halatta amma in shi ma bashi ya sayi sai ya amso ko sai in ya samu sannan ya biya ka kaga kali ubil kali kenan bashi da bashi baya halatta don inda an ka tuma na an ka faɗi eh baya halatta sai da bashi da bashi wa ta'khirur ra'sul mali da kuma jinkirta asalin dukiya bi shar'in da sharadi ka mai jatagwa taso da nan taso can zauri muna karatu kune muna surutu to ina yake wa ta'khirur ra'sul mali da kuma baya halatta jinkirta asalin dukiya bi sharɗin da sharadi ila mahallin salami zuwa ga bagiran da an kai sabtu zan yi ma sabtu amma da sharaɗi ba zan ba da kuɗi ba sai ka kawo nan inda ne ma sabta in ka kamin sannan in biya ba halatta sa irin wannan sharaɗi au ma ba'uda ko ko abin da ya nisanta min alqudati min zalika min alqudati min alqudati na wuri min zalika daga wannan ko a yi sharaɗin cewa sai ka kawo min abin da ne ma sabtu nan inda mun kai nan inda ne ma sabtu ko ko zaka iska min wani wuri inda ya hinan nisa sannan shi a sharaɗi sai in biya kuɗi wannan baya halatta a yi sabtu akan haka nan wala ya juzu fasku dainin fi dainin bai halatta buɗe bashi cikin bashi abinda aka ce makamuwa da hausa ko buɗe bashi da bashi baya halatta kana biya ta bashi kai kuma sai ka ci bashi ne shi kenan sai an ka ce a zame ba shi ne kamuwa ba baya halatta ga shari'a wa huwa shine an yakuna laka shay'un menene bude bashi cikin bashi wa huwa shine an yakuna laka shay'un wani abu ya kasance gare ka fi zimmati ga waya ne kana biya te wani abu bashi fatafsakhahu sai ka bude shi fi shay'in akhara da wani abu na daban la ta ta'ajjaluhu wanda kai ma ba gaggauta biyan abin zakai ba mun fahimta kana biya ta bashi kai ma sai ka ci bashi nai sai ka sai wani abu gare shi misali wanda ba yanzu za ka biya ba ba bashi ba kenan shi kenan sai ka ce to ya zannan ma waɗancan ka shi aka ce makamuwa ai ko eh baya halatta wala ya juzu bai umalesa inda ka haka sai da duk abin da ba gunka ba baya halatta Allah an ya kuna alaika hallan akan zai kasance gare ka na hallan nan take bayanan amma ka aika a ɗauko to sai a yi ciniki a ba ha kuɗi tun da yanzu za a kawo da sharɗin yanzu a kawo ba ya halatta a bari a kawo mana mi ba yanzu a kawo ba to a yi hankuri a kayan an kawo sai a kulle ciniki sai a biya ka amma kulle cinikin ya halatta amma biyan kuɗin abba ya halatta sai an kawo abin muna tare shi ne bai umalesa inda ka sai da abin da bai kasance gunka ba kana da haja tana wani wuri ko tana sabuwar kasuwa ko tana yabu ko tana wani gari dai amma ka aika a taya ɗauko wanda ka aika ka san yanzu zai kawowa to ku yi ciniki da wanda zai sayan hajar kuma ya biya ka kuɗi hannu akan za a kawo ta a nan take ba ya halatta a yi hankuri in an kawo wannan sai a biya kuɗi kai ko ka ba da hajar wai za bi ita sil'atan bi thamanin mu'ajjalin in ka sayar da in ka sayar da haja da kuɗi mu'ajjalin wanda an ka samu ajali kenan in ka sayar da haja da kuɗi bashi kamar na sai dan maturmiya a tanfa naira naira dubu goma zuwa ƙarshen wata za ka biya ba bashi ba kenan fala tashtariha to baya halatta gare ka sai hajan nan bi aqalla minhu da mafi karanci daga kuɗin nan na kadan kuɗi hannu irin wadda masu ba 'yan ma'aikatan gwamnati ba shi ke yi da wuri ba haka aka ba da turame ba turmi dubu goma aka ba sai to amma ya san bukatar ka ba ta turminta ba kuɗi ka so kai ka sai shi dubu goma gare shi amma shi sai ya sai shi dubu bakwai sai ya baka dubu bakwai kuɗi hannu ba haka nan aka yi ba in ya tashi bai amma dubu goma ba wani wani ba halatta in dai sai za kai ka sai shi dubu goma nan da ka sai dan mai ina fatar kun fahimta amma ka sai da mai haja da kuɗi ila ajalin bashi sannan ka koma saye ta da kuɗi ƙasa ga wanda ka sai da mai to baya halatta na bi aqalla min fala tashtari kakka sai hajan nan bi aqalla min da mafi karanci daga kuɗin da ka sai ta na kadan kuɗi hannu aw ila ajalin ko ko zuwa ga ajali ka sai ta kai ma bashi dunal ajalil awwal ko ma bayan ajalin farko in kasa yau nawa ga wata yau 24 ko kasa idan mai kasa idan mai turmi 10,000 bashi ƙarshen januwari zai biya kai kuma sai ka ce amma in sai suwa zai yi yanzu kuɗi in kuɗi ya kaso ya kawo ga 7,000 kaga ka ka ka saye ta gare shi na ƙadan kuɗi hannu ko ko kuma a'a kai ma saye za ka yi amma ba kuɗi hannu za ka biya kai ma bashi za ka sayi za ka sayi amma kuma sha biyar ga watan januwari kai za ka biya nan sai ka sa ajali wanda bai kai ajali ne ba shi ajali ne ƙarshen januwari ka sa mai ajali ya biya ka to shi ko sai ya koma saye ta ga hannunka da ajali wanda bai kai ajalinka ba ma'ana zai biya ka kafin lokacin da za ka biya ne muna tare to baya halatta wala bi akthara minhu haka baya halatta ya saita da kuɗi hiye da haka nan ila abada min ajali zuwa ga mafi nisa daga ajali ne ka sai dan mai dubu goma ila ajalin ba shi ko to sai ka ce ka sayi dubu goma sha biyu yanzu ba ka ƙara mai dubu biyu ba ka sai dan mai dubu goma da sharaɗin ƙarshen januwari zai biyan ka to kai kuma yanzu tun da sai su da ka sayi dubu goma sha biyu kai ko sai ƙarshen february za ka biya nai kaga ila ajalin abu adamin ajalihi kenan zuwa ka saye ta da kuɗi hiye da ka sai dan mai ka ƙara mai wani abu amma da sharaɗin kai ko za ka sa ajali sanda za ka biya ajalin ya nisa daga ajalin da ka wa amma ilal ajalin nafsi amma ka saita wadda ka sai dan mai zuwa ga ajalin shi kai nai ajalin da ka sai ka sai dan mai ita zuwa ƙarshen Januwari dubu goma, kai kuma ka sayi kai ma dubu goma zuwa ƙarshen Januwari. Ba shi kenan ba, to fa zalika kullu ja'izun wannan halal ne. Ina fatar kun fahimta. Wata kunu sai ta zamo muƙasatun zamiya. Sai ya zan yanzu zamiya za a yi. Me a zamiya? Ka sai dan mai turmi dubu goma zuwa ƙarshen Januwari. Shi ma ya saye shi gare ka, dubu goma zuwa ƙarshen januwari wa zai biyan wani cikinku ba wanda zai biya shi kenan an zame kaga abin ya zan shiriri ta kenan ya zan shiriri ta ba da to biya wani wani ciniki ya ce wala ba asa babu laihi bishira iljuzafi da sayin tuli a tula abu ba tare da an auna shi an ga mudu nawa ne ko laba nawa ne na sikeli ba ba shine tuli ba a tula abu babu laifi da sayen tuli fi ma yukalu ga abin da ake aunawa auyu zanu ga ko ake auna ga yawa ne auyu zanu ko ake auna ga sikeli su wadda na ne da imbancin dinarori wadda rahimi da dirhamomi wa ma kana maskukan da duk abin da ya kasance ana kera shi abin da ya kama da dinari da dirhami to su baya halatta a tula dole sai an auna su an ga laba nawa ne wa amma ni ƙarin zahabi wal fidda ko? wa amma ni ƙarin zahabi wal fidda amma ƙura ta zinariya da azurfa fadalika fihi ma ja'izun wannan duk halal ne gare su to kenan akwai kuskure cikin maganat yace wala ba'asa babu laifi ba haka yace ba babu laifi bishira iljuzafi ga sayen abin da yake tuli wanda ba a auna an ka ga yawa nai ba ko ko nauyi nai babu laifi ga sayen tuli fi ma yukalu ga duk abin da ake aunawa auyu zanu ko ake auna da mudu ko ake auna da sikeli su wadda na ne da imbancin dinarori wadda rahimi da dirhamomi ma kana maskukan abin da ya kasance shi kan ana kera shi waɗanda da ake kerawa su dinarori shi bai halatta a tula su a saishe su in ji da ya ce wa amma ni ƙarin zahabi amma ƙura menene ƙurar zinariya da azurfa me ƙurar su inda ake auna su ɗan guntayen nan da ke faɗuwa su ne ƙurat amma zinariya da azurfa fa zalika fihi ma ja'izun wannan halal ne gare su halal ne kenan a sai da tu to can kuma ya ce babu laifi inda cewa baya halatta a saishe su yace amma ƙurarsu ita babu laifi can ma cewa ya babu laifi nan kuma ya ce kuma ƙurarsu ita ma babu laifi eh to eh yace wala ba asbabu lahi bishra bishra iljazabi da sayin tuli fi ma yukalu ga duk abin da ake aunawa da mudu au yuzan ko abin da ake aunawa ga sikeli okay su wadda na ni da wadda na in bancin dinarori to to to ita ta bace mini in bancin dinarori ma kana maskukan abin da ya kasance ana kera shi dinarori tun da su kera su aka yi to su kan bai halatta a yi tulin su a sai suwa dole sai an auna su an ga laba na wani wa amma ni ƙarin zahabi wal fidda amma ƙurarsu ƙurar zinariya da azurfa inda aka kera su bulgucin nan da ka faɗuwa sai a tara su ana tarawa to su ne ƙurar fadhalika fi ma ja'izun su kan ya halatta ƙurarsu a tara tuli ba tare da an auna ga sikili ba a sai suwa ma dallaye to kaga yanzu ya fito wallahi ji sira'ur raqi to mu tsaya nan kawo